إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan zulhijja hijiran maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 a wannan masallaci masjid umar bin al-khattab inda muka saba a tsakanin magarba da isha muna tunatar da junanmu inda muke karatu a littafin at-tajrid as-sarih wanda babban malami zainuddin ahmad ibn muhammad ibn abdullatif azabidi ya rubuta shi wanda an aihe hijira tana da shekara 812 ya rasu hijira tana da shekara 893 ubangi subhanahu wataala ya mushi jin kai da rahama Allah ya sanya albarka a cikin abubuwan da zamu karanta muna a ƙarshen babu wanda mala ya kulla tarjama shi babu kofin mu'min an ya haɓata amaluhu wa huwa la ya shi'o ƙarshe-ƙarshen hadithu jibril wanda imam bukhari ya fitar da shi ta hanyar sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ƙarshe-ƙarshen shi wanda mala'ika jibril ya tambayi maki sallallahu alaihi wasallam dangane da alkiyama cewa mata sa'a yau shari'a sa'a kiyama sai ce mal mas'ulu anha mal mas'ul bai zama dukkanin wanda za a tambaya yau ne kiyama bi alama min as-sa'il mafi sanin lokacinta daga duk wani wanda yake mai tambaye shi amma tsawa sa uku birka an asharatiha sannan zan baka labari dangane da alamominta idan waladatul amatu rabbaha a lokacin da baiwa ta haifi uwar gidanta an haɗu cewa wannan kinaya ce dangane da samun karkatuwa da kuma sunkuyawa al'amurra ta yadda ƙasƙantattu za su zamanto su ne jagorori malalata za su zamanto su ne abin dubi a matsayin wanda suke manya al'amari za a jingina shi zuwa ga wanda ba a halin shi ba fasiki za a dinga kallon shi a sunan mumini mai amana za a mai da shi ha'ini yi kowon fi amin za a ha'intar da amintacce wa yi utamin fi hal'a'in wanda yake kuma ha'inin mutum za a amintar da shi sannan za a jingina al'amurra zuwa ga wanda ba su cancanta ba idan wasu da al'amuru ila gairar ali fantazir sa'a zai zamanto waɗanda su ne za su yi biyayya kuma za a waye gari su ake ma biyayya kamar ɗiya zai zamanto su suke da tacewa su suke da matsayi akan uwayensu uwaye za su zama su suke ma diya hidima sabanin diya su dinga musu hidima waya za ta tsawala ru'atul ibil buhumi a lokacin da kaga ta tsawala suna tsawaita gini don gasa ru'atul ibili makiyayan raƙumma albuhumi raƙumman ma babbaku bakake bakake wulif ko kuma ru'atul ibil buhumu kenan da zamma akan buhum sai zama sifa kenan na ru'ati na makiyaya makiyayan raqumma albuhum su makiyayan waɗanda suke babbaku akan jahilci kenan dubgagu dubgagu kawai mutumin da ba a rabi ba hutu ba a rabu ba boko kawai ɗubjegge ta ko'ina jahili fitar ga wani kishi daga tari ƙinin shi to sai ka gato kaga inda kwai jahilci ba ilimi me za ka ga kenan gasa da ya nuna kaza kaga wannan kuma yake nuna munin jahilci in mutum mai ilimi ne ko yana ƙauye ɗan birni ne ko a birni kake kuma in dai ka zamanto rufaffe ne to kaga ai ɗan ƙauye ne fi khamsin kuma kiyama tana cikin wasu ababe guda biyar wanda la ya alamu hunna illallah ba wanda ya san hakikanin yaushe za su faru sai Allah subhanahu wata'ala su waɗannan ababe guda biyar to ita ma alkiyama ɗaya ce daga cikin waɗannan abubuwa waɗanda suke guda biyar wanda masanin su Allah subhanahu wata'ala sun matsala sai ma'aiki sallallahu alaihi sai karanta inna Allah inda hu ilmu sa lalle ubangiji subhanahu wata'ala inda hu ilmu sa sanin yaushe ne tashi alkiyama gun Allah subhanahu wata'ala ne la la yujalliha li waqtaha illa hu Allah baya bayyana yaushe lokacinta sai ga shi kadai subhanahu wata'ala sannan kuma wa ya'lamu ma fil arham shi kadai ne yake sanin menene abinda mahaifa ta zamanto ta kumsa abinda ta tattaras na daga namiji ko mace sa'id ko kuma wanda yake shaqi ajalin shi a ciki zai mutu ko kuma bayan an aye shi yana yaro ko tsoho ko dattijo mafil arham wa yunzilu al-ghais ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda yake sabkar da ruwa ya wa yunzilu al-ghais shi kadai ya san gwargwada abin da yake sabkarwa na ruwa wa ya'lam ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada rai ba ta san ba menene abin da za ta tsororta gobe wa ma tadri nafsun ma'ana alkhairi ko shari wani lokaci mutum zai himmantu akan aiki alkhairi amma kishe shi ya faru wa mata da rinan surrai ba ta san bi ayi ardun ta mutu wani lokaci za ta mutu kuma a wace ƙasa ce za ta zamanto ta mutu imamul qurtubi ya ce la matama ali adin fi ilmi shay'in min hadhihi al-umur al-khamsa babu wani wanda yake da tsammani sanin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar ya ce li hadha hadith famanin da ilma shay'in minha duk wanda kuma ya ikirarin sanin haƙiƙanin wani abu daga cikin waɗannan abubuwa ghairu mustanadin ila rasul sallallahu ba tare da ya jingina da ma'aiki ba kana kazima fi da'awa yayi ƙarya cikin da'awar shi ibn mas'ud yace utiya nabiyukum ilma kulli shay'in suwa hadhihi al-khams ma'aiki annabin ku an sanar da shi ilimin kowane abubuwa in banda waɗannan ababe waɗanda suke guda biyar sun ma'adubara sai mutumin ya juya ya ba da baya faƙala ya maki ya ce rudduhu a je a dawo da shi falam ya rau shai suna huta ba su ga komi ba faƙala ya ce haza jibril ja a yi allimun nasa dinan jibril ne ya zo don ya sanar da mutane lamarin addininsu a ciki za mu ga mala'ika yana halitta ya kamanceceniya da wani ya sauwarin ma wani sura ta ɗan adam ya surantu ga wani ba manzana sarsaran ba kenan wani ɗan adam ya ga mala'ika wani zai iya ganin mala'ika a surar fil'adama ba annabi ba kuma ba mutoshi ba ce ta zo zai iya faruwa hakan ya yi magana ana ji kamar yadda kenan hakan ya faru a gaban sahabbai iya magana suna ji shi ya sa ma ya tabbata imran ibn hussein ya zama to yana jin maganan mala'iku shi ne yake ce ma mai ganin mala'ika ke na yana jin maganan mala'iku haka hadithi na abu amira ce wallazi nafsi biyadi ma a ni qattun illa wa ana a'rifu ma bai taba zo mun ba da ɗaya mala'ika jibril fa sai yana gane mala'ika jibril ne illa ta kuna hadhihi marra sai dai wannan kara ta suleiman ibn taymi yake cewa ma shabbaha alayya mundu atani qabla marrati hadi bai taba ba taba rikitar mun na gaza gane shi ba tun da yake zo mun sai yanzu wa ma araftuhu hatta wannan ban san ban gane cewa malaika jibril bane sai da juya din wannan nace a dawo da mutuma sai aka ce aka je ba gan shi ba ɗaya daga cikin shura ibn munayyir ya ce fi dilala ala anna su'al al-hasan yusamma ilman kaga yace a cikin iya nunin tambaya mai kyau ma ana kiranta ilimi da kuma ilmantarwa saboda mala'ika jibril ai bai zo da wani abu ba face mi tambaya ce kawai ya dinga ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma ke kira shi da sunan muallim mai karantarwa kenan shi ma kyakkyawar tambaya nisful ilm rabi ce ta ilimi sannan akwai girman ikhlasi da kuma muraqaba girman ikhlasi da muraqaba kaga shine maratib martaba ta ƙarshe daga maratibul islam sannan tambayar da jibrilu ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban sahabbai ne wanda yana nufin kenan ya nuna musu cika na ilimi na manzo Allah sallallahu sannan kuma ilimin ma'aiki abin cirawa ne daga wahayi dan ya ƙara musu kwaɗayi da kuma kenan jajircewa akan wannan shine kenan cewa ja'a yu'allimu nasa dinahu mala'iku kuma suna surantuwa da surori daban-daban wanda Allah subhanahu wata'ala ya gada musu ya kafa imam al-qurtubi saboda girman wannan hadisi yace hadal hadisi yusri an yuqala lahu wannan hadisin ma yana cancanta a ce mai ummu sunna a ce mai makomu sunna lima tazammalahu min jumal ilmiha saboda abin da ya kumsa na jumla da dama daga ilimin muka waɗanda suke na sunna ke haka alqadi iyad yace annahu ishtamala ala jami'i wadhaif al-ibadat az-zahira wal batina ya tattarar da ayyuka na ibada na hili da na koyi tun daga kuduri na imani farko da hali da ƙarshe da kuma ayyuka na gabbai da ikhlasi na sirru da kuma kiyayewa daga aibubbuka na ayyuka har ma aka ce ilimin shari'a yana kunkomawa akan wannan wani ya karanta hadisi na gaba
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين الله نور المشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات فقد استقى عليه وعلمه ومن وقع في الشبهات ومن وقع في الشبهات كراء يرى حول الكبار يوشك ان يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك هبه ألا وإن حمى الله في أرضه بهاره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب na'am imam al-bukhari Allah ya kanshi da rahama ya kulla tarjama babe shine babe din shi na 39 yace babu fadl man istabara al dini baban da zai bayyana mana fadala na mutumin da ya nemi kubuta da addinin shi in har kubuta da mutunci riba ne in har kubuta da lahiya riba ne in har kubuta da aminci alkhairi ne to kaga neman kubuta da addini shine min babu aula shi saboda shine babban hannun jarin da musulmi ya zamanto ya mallaka duk wanda bai iya kubuta da addinin shi ba to kaga ai yayi asara ya tabe shi yasa yace fadlu fadlar da take tattare da wannan Allah subhanahu wataala ya kubutar da mu an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu daga nu'man ibn bashir ibn sa'd al-ansari al-khazraji wanda mahaifiyarsa amra bint rawaha kenan mahaifiyarsa ita ma yar uwa abdullahi ibn rawaha ce shine farkon wanda aka aiwa ma al-ansaru bayan hijira wane ne wanda aka fara aiwa ma muhajiru na bayan hijira wanda har yahudawa suna cewa ai an ma musulmi sun ma musulmi sihiri matansu ba za su kuma aihuwa ba da aka aihe shi duk madina aka kwashi kabbar abdullahi ibn zubair kenan shi wannan yanda ibn zubair shine farkon wanda aka haihuwa ma kenan muhajirun shi ma wannan shine farkon wanda aka haihuwa ma kenan al-ansar bayan hijira kenan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam an kashe shi shekara 60 ta 65 yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce alhalal bayyane halal a baro baro take a hili take kaga abubuwan gona kayan shibkawa kayan lambu dabbobi na ni'ima waye yake da shakka cewa ya halitta ko bai halitta ba ai ba wani mai dar cikin wannan halal halal bayyin halal ahili take shi yasa aure ne kaga za a bayyana aure ana farin ciki ana murna ana komai cikin nishadi babu wani abu koyayyen abu ai dauka ai komai saboda halal kenan babu nuku nuku wal haramu bayyin haram ma a hili take baro baro ko arne ya san zina haramci giya kaza kaga duka wannan alade kaga duk sai dai mutum mai bin san rai sau da haka wal haramu bayyin haram ma baro baro take hili take amma wa bainahu ma tsakankanin su mushabbahatu da akwai abun da yake da kamanceceniya yana da kamanceceniya ta halal yana da kamanceceniya bangaren haram yana da kamanceceniya da haram a kai tsaye saboda haka halal a hili take da ami da malami ya santa haram a hili take da ami da malami ya santa amma mushabbahatu ba su kuma kenan yan kaɗan ne suke sani shi yasa sai ce la ya alamuhun da kafirun min nas da dama daga mutane ba su sanin saboda ahlul ilimi cikin al'umma yan kaɗan ne saboda tsadar ilimi da kimar ilimi da matsayin masu ilimi gurin Allah subhanahu wata'ala to tunda abu ne mai tsada ala inna silata Allah ghaliya abu ne mai tsada to duk abu mai tsada kuma ai kaga neman shi sai an sha bakar wahala ko a duniya aka ce ma wani abu mai tsada ne ai sai an ci kwakwa to kaga kenan ilimi abu ne mai tsada shi yasa zaka samu duk halka ta ilimi in ka je sai ka ga mutane ɗan kaɗan ne ɗan kawara kuma kaɗan suke tabbata amma da an buga gangawa ya kake gani da an ka kujeru aka ce ma biki ne da wanda aka sani da wanda ba sani ba da wani duka za ka ga an yi cincirin do ya kake ga taron siyasa ya kake ga taron kaza to la ya alamu hunna kasirun minna la ya alamu ha kasirun minna da yawa daga mutane ba su sani wannan sai malamai sai ɗaliban ilimi kenan shubuha halin ilimi sun sa haram ne shi yasa zaka ga kenan su suna tawaki akai kuma suna nisanta amma wanda ba su bawa zaka ganshi dumu-dumu a ciki wannan yana nuna fadala ta waɗanda suke mahabuta ilimi Allah sa mu cikin su faman ittaqal mushabbahat dukkanin wanda ya kiyayi adu abin da yake da kamanceceniya istabar al-dini to lalle ya nemi kubuta da addinin shi irdihi da kuma mutuncin shi da kuma mutuncin shi wani daga salaf ya ce man arada nafsahu littuha duk wanda ya bujiro wa kansa ga tuhuma fara ya noman na illa nafsa saboda haka kar ya zargi kowa in an zarge shi sai kai shi wa man waqa fi shubhati dukkanin wanda ya abku ya fada cikin abin da yake da rikitaswa kara'in matsayin shi kamar ra'in makiyayi ne yar'a haulal hima wanda yake kiwo daura gefen shimge gehe na iyaka hima shimge da sarakuna ko kuma masu mulki suke kewayewa wanda za a shelanta cewa kar a samu wani ya shiga wannan yanki kaza zuwa yanki kaza na shugaba ne to kaga wanda shi dama bai kusanci nan ba ai ukuba ba za ta fada ba kai to amma wanda ya dinga zawa da dabbobin shi gehen gurin yana kiwo kaga kenan ya kusance fa kanshi zuwa gani hukuba wadda aka shata ga dukkanin wanda ya faɗa ne yushiku kaga dab yake an yi waƙi ya abuka cikin wannan iyaka alawa inna li kulli malikin himan ku saurara duk wani mai mulki yana da shimge yana da iyaka haddi yunashi ala inna himan lahi maharimu shimge na Allah subhanahu wa ta'ala maharimu sune abeban da ya haramta tilka hududullahi fala ta'taduha wa hadda hududan Allah ya shata wasu iyakoki fala ta'taduha ala wa inna fil jasadi mudghah ku saurara a jiki akwai tsoka idza salahat idan ta inganta ta gyaru salahal jasad kullu dukkanin jiki ya inganta ya gyaru wa idza fasadat idan kuma ta gurbata fasadal jasad kullu to dukkanin jiki ya gurbata ala wa qalbi ita ce zuciya dukkanin zuciyar da ta zamanto ta zama mai datti wadda take tattare da riya wadda take tattare da munafunci kaga me zai bayu jiki sai ya kone dukkanin zuciyar da ta kumshe munafunci to karshe me zai bayu za ta ja ma ragowar gangan jiki sai ya shiga wuta Allah kare duk zuciyar da ta zama da akwai hasada da akwai kwange da akwai kaza kai kaga wannan to dukkanin zuciyar da za ta kamu da wata larura daga larura kaga kenan ta bujiro zuwa ga cutuwa wannan hadisi na Nu'man malamai suka ce iya nuni afsa dalili ne na ingantuwar tahammuli na karamin yaro tahammuli na karamin yaro saboda a lokacin bai wuce shekara takwas ba bai wuce shekara takwas ba ma kisar sai ga bai wannan bai wuce shekara takwas ba kenan ya nuna karamin yaro kenan karɓar ruwayan shi ko karɓar ilminsa wanda ya hardace a wannan lokaci to babu lahi ana iya a amshi wannan sannan kuma yana nuni a musaciya dukkan wanda bai taka tsantsaba da abubuwan da suke shubuha masu kamanceceniya wajen sana'a shi neman abincin shi to lalle zai bijirar da kansa zuwa ga suka da kuma aibantawa sannan kuma akwai nuni amsa kiyayewa amsa al'amurra na addini da kuma kiyayewa mutunta mutunci sau da abu ne wanda yake mai tsada shi yasa aka ce faqad sabara ala dinihi wa irdihi kubutarka da addini shi zai kubutar da mutuncinka duk abin da addini ya hana in ka kiyaye shi to mutuncinka ma ya tsaro kaga babu mutunci ga mutumin da zai je aikata zina ko ya sha abin maye ko kuma ya aikata kaza ko ya yi ƙarya ina mutunci ga wani amma wanda ya gaskiya ba zai kiyaye mutuncin shi wanda bai zalunci wani bawa zai kiyaye mutuncin shi saboda haka kenan akwai kiyaye wannan haka zo mana hajar a cikin fata ya ce abinda malamai suke fassara shubhat abubuwa ne guda hudu ya ce abu na farko ta'arudul adilla a samu cin karan dalilai na biyu ce ikhtilaful ulama a samu malamai su tantauna cikin mas'ala na uku ya ce annal murada bi kenan sannan kuma usmuna al makaruhu abinda yake makaruhi sai kuma na hudu ya ce abinda ake nufi ko kuma abinda yake mubahi ta yadda an faɗaɗa kenan zuwa ga shi wannan mubahi ɗin za mu ga an kamanta ke da kara'anyar an haunar hima kamar makiyayi ne wanda ya zamanto yana kiwo a daura da shimge ko kuma iyaka wadda ta zamanto an shata to kaga dukkanin mutumin da zai zamanto yana aikata abubuwan da suke shubuhat to kusa yake da ya fada akan haram shi yasa malamai magabata Allah jikansu da rahama suke takatsantsa akan dukkanin wani abin da yake da kamanceceniya da haram ko da kuwa haramcin shi bai hutu ba a hili imam ahmad Allah jikansu da rahama ce la shi ba'ur rajul min ash-shubha kar mutun ya rai koshi ya ci shubha ya koshi wala yastar thawba litajammul kar ya sayi tuwa dan ya kwalliya min ash-shubha da kudin da suke na shubha sannan kuma ya yi tawakufi a kan shin wani iyaka ne na abinci ko abin sawa wanda za a kira shi da sunan shubha wani lokacin an tambaye shi dangane da dabino tsuntsu ne ya ɗauko dabino yana tafiya ya sako dabino mutum zai iya cin wannan ko ba zai ci bai ce la ya akulu ha kan mutum ya ci wala ya akuzu ha kar ya ɗauka wala ya ta'arradu ha kan ma ya bujuru zuwa ga wani Sufyan sauri Allah ya shi da rahama an tambaye shi mutum ne ya jiru fi baitihi al-aqlus aw jarah mutum ne a gidan shi sai ga wasu yancin garangaran ko wasu yancin yace ahabbu ilayya an yatanazzaha an ayati ni dai abin da nafi son ya zamanto dai ya tsaftata ya nisanta daga wannan yayi nesa da shi shi yafi saboda famanin taqa shubatu faqad istabara lidinihi wa irdihi to kaga ga abin da ma bai kai bai kawo yan canji magabata suna takatsantsa da wannan a matsayin ka na ɗalibin ilimi lalle ya kamata mutum ya zama yana da alwara'u akan iri-irin waɗannan ababe abin da yake haram ne a hira ai duka awan ma an yi tarayya ciki waye bai san ba zina haram ce sata haram ne kaga wannan wani abu ne wanda yake sananne kowa ya san wannan waye bai san ba bahimatul an'am halaka ne kaga babu sabani cikin wannan abin to in ko ya zama to kowane irin abu za ka kutsa ya zama mai bambancin kai ɗalibin ilimi da wanda yake ba ɗalibin ilimi ba shi yasa za mu ga magabata in sun zo suna rubutu akan adabu qalab sai su ware babe na wara'u bangaren ɗalibin ilimi kaga shine irin su burhanuddin yake magana kan ɗalibin ilimi ya ci abincin kasuwa aka ce saboda me yace saboda idanun talakawa yana hadawa kai amma ba su da kuɗin da za su ci talaka ka gani su kawo hikayat akan irin wara'una waɗanda suke magabata to kaga haka ya kamata ɗalibin ilimi ya zama yana da takatsantsa akan dukkanin wani al'amurra an ba da labari na abul ma'ali lokacin da aka shayar da ɗanshi baiwa ta makwabta ka gani ta zamanto ta shayar da ɗanshi sai gashi ya sa ya tsaci sai da ya kokarin duk a amayar da waɗannan abubuwan gabaci daya to irin wannan wara'un zaka ga malamai magabata haka suke tahiya kan wannan shi wannan bangaren shi daban bangaren sufanci wannan na bid'a daban shi wannan wara'u dama an san shi wajen waɗanda suke magabata sun koyo wannan daga sahabbai sai da abubakar lokacin da wani bawan shi da ya dora ma ya dinga kawowa wani ju'li kaga ai da ya zo wani lokaci ya bashi ya mance tambaye shi bayan ya ce da ya gaya mai cewa abin nan wani shubha ne kamancece ne ne saboda ga halin yasa ya tsase da ta kokarin amayo duk wannan abubuwan ya amayar da shi to malamai magabata irin wannan abun zamu ga akan shi haka haka sai a ƙarƙashin wannan ne za ka ga da yawa daga malamai sai ka ga wasu suna tsantseni na abin da ya shahi ɓangaren hukuma da wasu abubuwa na masu mulki da wasu abubuwa na wannan za ka ga suna takatsantsa shi ne za ka ga irin wannan abubuwa a irin ƙasashenmu na musulmi shi ne ya bayu hatta da waɗansu ayyuka da sana'o'i sai ka ga cewa ne ana ta tsantseni da kuma nesa da iri-irin waɗannan ababe saboda me yasa neman gudun abin da yake shubuha neman guda abin da yake shubuha imamun nasa'i ba kora haris bin miskin bai daga majalisun shi saboda ya gan shi da tufafi waɗanda suke sun shafi na gidan sarauta kaga kai tsaye kore shi ya ce tashi bar majalisun shi haris bin miskin afkul kaga kora imamun nasa'i yayi amadu bin shu'aib duka saboda me su suna iri-irin wara'uwa kan wannan bangaren shi yasa ma suke cewa in za ka zaɓi malami ka zaɓi al'alama wal aura'u mai tsantsani in ka ɗauki malamin da shi komi halaka abin da ya faɗo hannun shi haram abin da bai samu ba to in za ka waye gari kai ma sai ka zama baka da aiki sai tun kuɗa ma cikin ka haram to yanzu za a samu ilimi mai albarka ba za a samu wannan ba ka gani to abin da da dama hatta da daga cikin ɗalibai ba su iya su gane ba hatta da malamin da za ka koyi ilimi wajen shi sai ka duba wannan sai ka kalli wannan shin yaya tsantsenin shi saboda me zai zama to ka an ya zama to bai damu ba da duk abin da yake shigowa gurin shi ya mai da mutuncin shi shi kawai in dai zai samu ba ruwan shi da mutuncin shi kuma wanda za ka gani daga ɗaliban ilimi wasu suna wannan kaga wasu sun zama yan wannan ke yan siyasa kawai duk wani ɗan siyasan da ya zo suna kuma san ci ƙarƙashin shi ka gani suna ta abin nan kawai ha saboda me ya ba su abinci to kaga wannan irin wannan babu abin da ciki babu wara'u ciki lalle ɗalibin ilimi sai ya yi takatsanta a karan kan shi ma akan wanda zai nemi ilimi gurin shi don saboda ka tsira kai ma da mutuncinka shi yasa wasu daga malamai suka ce lalle addini ma yana kewayo akan waɗannan wani ya ce amdattu dini inda na kalimatu gimshikin addini wajenmu wasu kalmomi ne musu na dakun min kaula khairin bariya abubuwan jinginawa wanda suke daga maganar sai da biyayyen talibai ittaqi shubha cewa kai kiyaye shubha wa zahadanna izhar fi dunya yuhibbuka Allah wa zahar fi ma aidin nas yuhibbuka nas wa da ma laysa ya'nika inna min husn islam tarku ma la ya'ni wa amalan bi niyya innama al-a'mal bi niyya shi sa ibn arabi yace yumkin an yantazi'a min hadha al-hadith wa hada jami'al ahkam daga wannan hadisi ana iya hutu da duk hukuncin hukunci qurtubi yace saboda ya kumshi tafsiri na halal da kuma abin da yake ba halal ba saboda ita ma shubha dai haram ce Allah tsare mu ya kare mu daga wannan jina abin da yake shubha na'am
قال وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوقت قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم او بالوقت غير خزايا ولا ندامه فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار هنا فمر فمرنا بأمر بأمر فصل نخبر به من وراءنا من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع وأمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس ونهوا عن الأربع وعن الحنثم والكباء والنقير والمزفت وربما قال المخير قال احفظوهن وأخبروا كل من رأوا na'am saboda haka ƙara shi akan wancan a kullum tauhidin da ɗalibin ilimi yake karanta ya zamanto yana dasa maka yaƙini da kuma tabbacin cewa ba za ka mutu ba face duk arzikin da Allah ya sha ma sai ka cinye shi sai ma ke ce ka ji tsoron Allah ka kyautata wajen nema za mu ga a immatu da'awa hatta da na wannan zamanin mafi yawan da suka rayu a wannan zamani namu irin su shek abdulaziz gulbas irin su aminu shakiti irin su shek salibin usaimin irin su shek nasirin albani duk waɗannan muna karanta siyar nasu za mu yana tattare da wara'u da kuma ababe waɗanda suke na zuhudu da abubuwa na tawali wannan yasa za mu ga mafi yawan malamai wanda suke na sunna na haƙiƙanin ahalin sunna haƙiƙa za ka ga cewa suna fifita da'awa akan komi sukan kuma riƙewa mutuncin sama da komi sukan kwammacewa su kowace irin rayuwa wadda take tattare da da kunci da tsanani sama da su zamanto sun farar da kenan mutuncinsu ko kuma sun fada cikin wani abin da yake da kamanceceniya aminu shankiti yake cewa na ƙarji ito minar bilari shankiti na zo daga garuruwanmu na murtani wa ma iya kanzur kalla an yi jir'in da tare da ni akwai taskar da ta wuya ka same ta wajen wani ya ce wuyan kana ya ce walau arattu duniya la araftu tsarika ilaiha da duniya na nufata da na sa hanya walakin ne la usiru duniya ala lafiya sai dai ba na fifita duniya akan lafiya sai dai ba na fifita shine dr bakar abu zai yake cewa laqadar aituhu wa ma yumayyazu umla min alwarqiyya yace na ga bai iya bambanta ma kudade waɗanda suke na takarda ma'ana saboda nesa da wannan sai ja samu su zuhudu sai kuma suka samu kana'a in ka sama zuciyarka kana'a ka huta shikenan baka gwada wancan hayani Allah kare babu adawar kumsu min al-iman baban da zai bayyana mana cewa lalle bayar da kumsun ganima yana daga imani ashe imani aiki ne kamar yadda yake faɗa ce kaga nan bayar da wannan yana daga ayyuka an ibn abbas radiyallahu anhuma inna wafada abdul qais tawaga na abdul qais atawa annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala man alqawm ma ke ce waɗanne mutane ne ko waɗannan ba laihi mutane sun zo ka tambaya su wane kaga hala taka hadithu qais ibrahim idh dakhalu alaihi fa qalu salama ba shi ba da yake cewa ƙaunin munkarun go sau da haka mutane ne wanda ban gane ku ba kaga ka ce ban gane su wane ne mutanen sau da haka wannan ba laifi ba ne ban manil ƙaun au manil wafat wata tawaga ce waɗannan ƙalin suka ce rabi'a muna daga ƙabila wacce take ta rabi'a manil ƙaun au manil wafat ƙalu rabi'a suka ce muna daga ƙabila ta rabi'a ƙala marhaban bil ƙauni ya ce marhaba lale da mutanen wannan zan wasu sun zo su goma sha hudu ko wani abu makamancin haka tare da al'ashaj wanda shi ne jagoransu sababin zuwansu gurman zuwa sallallahu alaihi wasallam shi ne musulunta munkin ɗaya daga cikin 'yan ƙabilar ya zo ya koyi suratul fatiha da kuma sura ta alaq manzo Allah sasa ya rubuta mushi takarda don ya kai ma jama'a ta abdul qais wanda yake kiransu zuwa ga musulunta a lokacin da shi wannan mumki da ya tafi zuwa ga mutanen shi sai koye wannan takarda da kuma labarin shi wasu 'yan kwanuka sai zama yana sallah a matar shi sai ta gani sai ta ce ma mahaifinta munzur bin a'is shi ne kena a shajju abin qais ta ce ma mahaifinta inni an kafa ba ali na wai inkarin na yi musu mijina ma'ana take gaya ma baban nata munzu karima min yasri tun da ya dawo daga madina al'amarin nashi ina cikin shakka innahu la yaghsul atrafahu ina ga yana wanke gefe gefen cikin shi sun mai saka bilin qibla kuma sai in ga ya fuskanci ka'aba فيهني مرة ظهره مرة سيتنفس باش ولي لوكتين ويقول أخرى كما لوكتين سيفاد كسا sai suka tantauna kan wannan sai suka tantauna akan wannan a lokacin sai musulunci ya shiga cikin zuciyar shi wannan sarki nashi wanda shine shugabansu a canji abdul qais a lokacin sai karanta musu sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta sai suka hadu akan cewa shikenan ma za su yi ayari su zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin kuma suka zo a shajji da kayan shi da ya zo da su daban ya je gyara duk mutanen suka yi aniya suka zo jama'aki shi kuma ya tsaye da ya daure dabbobin ya sanya wani rida'in shi sai ya zo shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi sara sai tambaya aka ce ai ga matsayin shi kaza kaza har ma ma ke ce inna fika la khaslatayn fadhuhumullah tare da kai akwai su dabi'un da Allah yana son su alhilm wal ana juriya da kuma bin abubuwa a bisa tsanaki shi maimakon ai gaggawa suka yi gaggawa suka zo gun maki sai da ya tsaya killace dabbobin su sannan kuma ya sayo kaya kenan na yota ga gurman Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a lokacin ma ke ce manil qawm aw manil wafad wani mutane ne kowane tawa ƙalo na hannu rabi'a rabi'a rabi'a ibn nizar ibn ma'ad ibn adinan kenan saboda haka mu kenan muna daga kabila ta rabi'a ko ƴaƴan rabi'a sai manzo Allah sara sai ya ce marhaban annabi sara sai ya ce marhaban bil qawmi marabala ne da mutane wannan ya nuna kenan dalili ne akan mustahabbi ne ɗebe kewa ga wanda ya zo wajenka ta hanyar amfani da wannan kalima din cewa marhaban bil qawm annabi sara sai yayi amfani da wannan marhaban bi ummu hali a kissa ta ikrima ibn abi jahl ma ake ce marhaban bi rakib al musafir kissa ta fatima da ta zo marhaban bi binati marhaban bi binati kaga nan sarar sai ce haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a lokacin da ya shigo sai ma ke ce marhaban wa alaikas salam maraba wa alaikas salam kenan yin amfani da wannan kalima ma'ana ka samu yalwar guri dan haba haba da kuma shimfiɗa fuska wadda aka ce ta fi ta tabarma gaira khazaya waɗanda suke ba masu taɓewa ba wala nadama ba kuma masu yin nadama ba saboda mai sun yi imani kuma sun karɓi wasiƙar manzala sassan da saƙon sun miƙa wuya sun karɓi addinin musulunci kaga mutanen da suke ba taɓaɓɓu ba sannan kuma ba ma'abuta nadama ba faƙalu ya rasulallah suka ce ya maki inna la nastati an natiyaka ba mu da ikon mu iya zauwa gurin illa fi shaharil haram sai a wata daga watanni waɗanda suke masu alhurma sau da haka ba mu da damar zauwa gunka ina lanar tafi an natiyaka ba mu da ikon zauwa wajen ka illa fi shaharil haram sai a watan da haramun ne yin yaƙi a wajen shi a cikin wannan wata ma'ana a watan rajab suke nufi famurna bi amrin fasilin ka umarce mu da wani al'amari wanda yake na rabewa tsakankanin halak da haram ko kuma gaskiya da ƙarya imani da kafirci nukhbiru bihi man wara'ana dan mun je mu ma mu zaman to mun kisar ma wanda suke bayan mu ma'ana ka umarce mu da wani abu wanda yake na rarrabewa wanda za mu je mu ma mu zaman to du'atan lil khair masu isar da alkhair wani da bihi aljanna kuma mu shiga aljanna sababin shi sababin wanda ya kira zuwa ga alkhairi kaga sakamakon shi aljanna wasaluhu anil ashriba sai suka tambaya annabi sallallahu alaihi dangane da abeban sha wanda suke sha hukuncin fa amarahum bi arba'in sai umarce su da sha cin makayi guda hudu wal hahum an arba'in ya hane su daga dangin ababe guda hudu amarahum bil imani billahi wahada ya umarce su da imani da Allah subhanahu wata'ala shi kare ma'ana tabbatar da tauhidi kaga abu na farko wanda da ya zai kira mutane zuwa gare shi kuma ya gina mutane akai ya tabbatar da su akai shine sanin ubangiji qala hima ke ce atadruna mal imani billahi wahda ko kun san menene imani da Allah ku shi kare waɗannan fa tsantsan larabawa ne ake tambaya dangane da wai kun san wannan abin ba wai kawai ka san luga ba ko ka san furu'a ko kai usuli ne ko kai kaza ne ka ce shi kenan wai kai kasan Allah balle ma kai a ce falsafi ne ko kuma wanda ko wani makarancin geography ko kaza ka ce a shi wasanin Allah na karatu ne shi ma mai zaman kai kuma shi ne awwal ma yi guda farko abin da ake wada duk irin karatun da ka sani a duniya in baka san ba ilimin tauhidi kai banza a tauhid awwala atadiruna man iman billah kun san menene qalu Allahu wa rasuluhu qala ka gani go a matsayin su wani laraba da sai ba ai al-iman at-tasdiq ko gaza'a Allah wa rasulu alam qala shahadatu an la ilaha illallah yanzu mu inda yau ne zaka ce ma ka san menene imani da Allah da wannan ba hauta ba mai ta'arifin ba ta zai ana sani mai ina matsayin musulmi zaka ce ban sani ba tun za a yi hikka na sani أدرنا ما الإيمان الله ورسوله أنا قال شهادة الله إله إلا الله ثبت أربع أبين بو تام فساتن جنتا سي الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة لكم سيد سلا وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس sannan kuma ku bayar da kaso ɗaya daga biyar na abin da kuka samu na ganimar yaƙi shi ma yana daga ciki yanan ka gami minan iman tunda sai ce a tarna mal imanu billah sai kuma ya zana musu wa an tuwa kuminan maganamin khums shi ma kenan mi yana daga al'iman wani ham an arba ya hane su dangane da arba tsuma abin sha cikin makayi hudu anil hantami ya hane su akan tsumi na rezan ko wani abu anil hantami a cikin gulguleti wadda bayi da kuma cikin abin da aka yi na gora wannan tsir da kuma tsimi wanda aka tsuma cikin bukuru ko wani abin da akushin da aka sassaƙe ice aka yi da shi wal mazaffa shi ma wannan ɗaya ne daga cikin makaye dangin waɗannan wanda suke dangin randa ko kuma turu ko wani abu makamanci haka wa rubba ma qala al muqayyar wani lokaci yana ce al muqayyar wa qala yati infaruhunna ku kiyaye waɗannan wa akhbiru bihinna man wara'akum lalle ku ba waɗanda suke gida labari akan cewa tsimi cikin waɗannan ababe kan haramun so da lokacin in suka tsima a ciki to wani lokacin yana sawa maye sai aka hane su daga baya kuma sai aka shafe wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta muslim maki sallallahu alaihi wasallam sai ce kuna iya tsumawa cikin kowane abu sai dai kawai ku kiyaye abin da yake sawa kenan abin da yake bugar suwa ke sawa maye yake sawa maye saboda haka annabi za kuntu na hayatuku anil intifaz illa fil asqiya da na hane ku tsuma abin sha sai cikin salkoki fantabidu fi kulli wi'ain yanzu kuna iya tsuma abin da za ku sha cikin kowane makayi wala tasharbu muskira amma kar ku sha abu mai mai abin da yake sa mai saboda haka ka gan ka zo ka tsuma abu kasa cikin gora ko cikin wani abu wanda yake na randa ko wani abu wanda yake na wannan ya juma to za ka ga da yawa yakan sawa wannan to ya ka ce kenan dan an tsuma in har bai tsumama ba ya sa maye wannan ana iya amfani da shi in kuma aka ajiye daɗe daɗe wacce ya ta sa ya zama to abin sa maye to kuma duk abin da yake sa maye kenan matsayin shi giya ne Allah kare saboda haka shi ma wannan za mu ga a ciki da akwai dalili ne na bayyana uzuri a lokacin gajiyawa ko kuma wajen cika abin da yake haƙƙi ko kuma abin da yake wajibi kaga nan gurin sai suka fara da tambaya akan abin da yake muhimmi sannan mai bin bayan shi sannan mai bin bayan shi sannan ayyuka waɗanda suke nagari ana shiga aljanna da su matsakar Allah subhanahu wata'ala ya karbe su kamar yadda kenan suka ce wani da sulu bihil janna wanda kuma sababin shi zai zamanto mun shiga aljanna ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mu aljanna sai kuma hani da aka yi aka hana su kan waɗannan ababe saboda kenan abubuwan suna daga nau'ikan abubuwan da abin da aka tsuma cikin su yana gaugawar ɓaci ya sa maye yanzu da abin da za ka tsuma cikin kwano da wanda za a kawo a sa a cikin gora ko kuma wani makamancin hakan to kaga ko da hura ce a ƙwarya da za a sa sai ya yi hatsari sama da kenan kwano ko kuma wani abu wanda yake makamancin haka a ciki za mu ga akwai neman taimakon da malami zai wajen fahimta ga waɗanda suke wurin ga waɗanda suke nan wurin sannan kuma mustahabbancin faɗin marhaba ga wanda ya zo sannan kuma mustahabbanci na malami ya zamanto ya girmama wanda yake mai daraja musamman kuma kaga babu mai daraja kamar ɗaliban ilimi kar ya zamanto a matsayinka na da'iya ko malami kana fifita wani daban akan wanda yake ɗalibin ilimi ya kamata ya zamanto kana ga ƙimar ɗalibin ilimi saboda mai neman abin da za ka shiga aljanna ne a gurinka wanda kai ka shiga aljanna shi ya shiga aljanna kan wannan babu ma ja annal a'mal bin niyya an umar radiyallahu anhu hadith innamal a'mal bin niyyat wa qad taqaddama fi awwal al-kitab وزاد هنا بعد قوله وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وسرد باقي الحديث Imam al-Bukhari ce babu ma ja annal a'malu bin niyya baban da yazo dangane da cewa ayyuka bin niyya ana lura ne da ana lissafa su ta hanyar niyya nufin da mutum ya zama to ya nufa ta kyautatawa ko kuma rashin kyawun niyya dukkanin ayyuka na ibada to ubangiji yana lefa ikhlasi kin da aka yi imam zabiri ya ce an umar radiyallahu anhu hadithu innamal a'malu bin niyya imam zabiri ya ce shine hadisi na innamal a'malu bin niyyat kenan ma'ana mashahurin hadisi wanda yake sananne wa qad taqaddama fi awwal kitab yace kuma hadisin ya gabata farkon littafin wa zada huna amma bukhari yayi kari anan ba da kauli bayan fadin shi inna malikul limri'in ma nawa kadai yana ga kowane mutum ma nawa abin da ya kyautata cikin niyyar shi faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi duk wanda ya zamanto kaurar shi da ila Allah wa rasulihi zuwa ga Allah ne ga manzo ma'ana niyya da kuduri fa hijratu ila Allah wa rasulihi hukumce hijirar shi da kuma a matsayin ta shari'a yana ga Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akan abin da ya hijira to hijirar shi tana akai ya yi hijira saboda Allah ya yi dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to hijirar shi za ta koma sakamakon wanda ya yi hijira dan Allah ya yi hijira saboda taimakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda kuma dan duniya yayi to shi ma dai hijirar shi za ta zamanto abinda zai samu shine kawai abinda ya hijira dan shi babu na 42 babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam addinin nasiha imam al-bukhari ya kulla wannan babe a cikin sahihul jami shine babe na 40 da ha ha an tsallake نعم عن أبي مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل إذا هم متن ya ciyar على أهل يتير رئيلنسا يحتسبها amma yana neman ladan wannan fa sadaka sadaka ne ma'ana ya tasubuha yana nufin Allah wajen ciyarwa din shi kenan shi ma ciyarwa kamar sadaka ne wajen lada in mutum ya zama dan Allah zai samu wannan lada din in kuma ya zaman to ya ciyar ba tare da ihtisabi ba to ba zai samu wannan ba imam al-qurtubi yace mantukin wannan ya nuna cewa lada na infaki yana samuwa in mutum ya yi nufin ciyar da iyalai shi da niyyar kusantar Allah subhanahu wataala ciyar wannan na wajibi ne kaga mata wajibi a ciyar ko uwaye wajibi a ciyar ko diya wajibi ka ciyar to sai zaman to diyanka da zaka ciyar da su wanda wajibi ka ciyar da su zaka ciyar da su sai ka ihtisabi kake neman lada gurin Allah Allah zai baka lada Allah zai baka lada in kuma ya zamanto baka nemi ladan ba baka yi badan Allah baka yi ihtisabi ba to yanzu ka sabke zimma ka ta kubuta ma'ana wajibin kanka ka sabke amma kuma mi baka da lada saboda ai innamal amal kenan bin niyyat kowane irin aiki an ga mihe da niyya kowanne dole ana lura da niyyar shi to ciyarwa ma ana kallon niyya ko ta wajibi ko ta wannan kai ne ka zo hudda zakka sai ka fitar da zakka ka bada ba tare da ka yi niyya ka kyautata niyyar wannan ba yanzu ka cire dai wajibcin wajibi ya fita daga ciki amma kuma za ka samu ladan ka ɗauka ka ba wancan ciyarwa ka ga babu niyyar a wannan hadisin sannan kuma akwai raddi ga murji'a ta yadda kenan ya ce imani tabbatarwa suka ce imani tabbatarwa ne na harshe kadai to kaga ba da kumusi yana da imani sannan kuma kudurin zuci niyya kaga tana da kudurin zuci al'imani itiqadi ne na zuci an jarir bin abdullahi al-bajali radiyallahu anhu qala babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam addinin nasiha babu na 42 baban da zai bayyana mana fadan ma'aki addinin nasiha عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناي تشبا نا كل مبايعه ga maiki ala iqamis sala absa tsaye da sallah wa ita zakka da kuma bayar da zakka wa nusuhi li kulli muslim da kuma yin nasiha ga dukkanin musulmi a nan gurin an kiraye nasiha addini an kiraye ta musulunci saboda kenan tana tsaya matsayin aiki kamar yadda magana ma take tsaya matsayin aiki sau da haka kenan nasiha da za ka yi da baki ita ma addini ce imani ne shi yasa inda mutane za su zauna babu wannan kenan sun bar jigo mai karfi annabi sallallahu alaihi wasallam addinin nasiha gabaki ɗayan addini ma nasiha ne wannan su likulli musulmi da kuma ta ce nasiha ga kowane musulmi imam al-khattabi ya ce annusu kalma jami'a ya ka ce annusu kalma ce wadda take mai dunkulewa ma'ana shine tattare dukkanin wani kaso dukkanin wani alkhairi ga wanda za ka ma nasiha din ka dunkule dukkanin wani alkhairi ka tattara kenan ga shi wanda kake nufin yi ma nasiha saboda haka kenan addini shi ma karan kanshi ga baki daya kenan nasiha ne saboda haka magana wadda take ta baki tana a cikin ababe waɗanda suke na addini wa anhu radiyallahu anhu qala inni ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فقلت له يا رسول الله أبايعك على الإسلام فشرط علي والنص على كل مسلم فبايعته على هذا جرير بن عبد الله البجلي دي wanda yake ya gabata wanda ya zo gurin manzo Allah sassa a shekara ta goma yace inni ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zo gun maki fa qultu la nace ya rasulullah ubayyuka ala al-islam nazo ne in ma chaffa akan musulunci fa sharata alayya sai ma ke ce to da sharadi wannus alikulli musulmi sannan kuma lalle za ka dinga nasiha ga dukkanin musulmi koma wane fa baya a tuhu al'ada kaga matsayin nasiha ya sa har ma annab sarasar sai shar'anta mai likullin musulmi ga dukkanin musulmi wannan ya hada musulmi namiji ne ko mace hatta da ma wanda yake zulmi hatta da wanda yake kafiri ma ta kaka kiran shi zuwa ga addinin musulunci yi masa nuni zuwa ga haske na addinin musulunci duka shi ma ya shiga karkashin wannan sau da haka jigo ne mai karhi a musulunci wannan ya sa ma za mu ga waɗansu daga magabatan dogaro da iri-irin waɗannan hadisai ɗin ya zamanto hatta da ma nasiha ga waɗanda suke shugabanni ko jagororin al'amurra suna ƙaddamar da nasiha a gare su ko da kuwa nasihar a bayyane ne a saman mumbari ko da a bayyane ne a saman mumbari shine za mu wasu daga tabi'ai da waɗansu daga sahabbai sun yi ma waɗansu daga shugabanni nasiha a hili saman mumbari ko kuma cikin al'umma a baro-baro a hili dogaro da iri-irin waɗannan nusus ɗin ganin cewa ba su samu dama ta keɓanta ba ko kuma halin bai ba da ba keɓantuwa ɗin ko yadda babu dama yanzu misali kagan ana zancen shugabanni wancan lokaci wanda babu shamaki da ka zo ba wani shamaki to ina gani yanzu ha wanda ba ma shugaba ba minista ma an karafa gidan shi akwai tazarar da aka sa ko bindige kaza to kai ka ta yi da ragaggen wando da gemu ustaz ka tunkari can ka ce za ka je ka yi nasiha har bai kaza su kuma lamba waya ba a san ba lamba waya ka za a kira kai ba ma kai ba dan siyasa ma ba kowa ba ne yake da lamba shugabanni to ina kake da lamba shugaban da za ka kira ka ce mai kaza waye zai baka ma lamba kai kaga ba wanda zai ba lamban ma baka same ta ba to wannan ne yake bayuwa kuma ana ka tobara kuma kai wajibinka ne a matsayinka na da'iya ka sabke gwargwadon yadda za ka iya man raminku munkaran falo ghayru bi yadi fa lam yastatifa bi lisani fa lam yastatifa bi qalbihi wa zalika afaqu iman a matsayin da'iya menene hanyar shi da harshe to shine sai ka ga wasu daga du'a cikin saboda haka sai su amfani da gwargwadon ikon fattaqullaha mastata'tu da kuma gwargwadon kawar da munkari gwargwadon yadda suka samu halinsu ba su da wata damar da za su iya isar da nasihar sai ta saman mumbai to kawai abin da dai zai zama kuskure shine dai kawai in za ya zama nasiha kenan ba cin zarafi ba kagan kasa zagi ko aibantawa nan da kwai matsala amma dan kayi bayani akan fasadi da kuma ishara zuwa ga barna ai nuni ne a matsayin shugabakin wanda yake in ya rike da kyau ya tsira duka an kubuta in kuma ya durme an durme duka gabaki daya to kaga sai ka mushi ishara da cewa a gyara ga kuskure guri kaza ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah sallallahu ya ce kaza kaza da ake yi wannan ya saba ma ka'ida lalle a ji tsoron Allah a kiyaye waɗannan ababe to kaga wannan gurgurdan ikon mutum ne wanda ya samu dama to haka zamu ga daga magabata ma da dama haka ne suke to in kuwa ka ɗauki ka'ida ta waɗanda suke tafiya akan duk wanda ya wannan ya yi inkari alamin sai su ce shi kenan ai kawai ya zama ɗan bid'a ya zama kaza ya zama munharfi su yi ta tura mai a shari'a ma da cin mutuncin shi to kaga sai su fara da magabatan da suka yi inkarin a ƙiriƙin ga waɗansu daga shugabanni kaga sai su fara da wannan ya za ka kira waɗancan za ka ce su ma an bid'a ne kaga dole wannan abin dubi ne to iya daga dalilansu ire-iren waɗannan hadisai a umumi waɗanda suke nuni akan wannan nasiha kaga su ma kansu ne shugabannin musulmi ne kuma yi musu nasiha suna na'am da ita nawa ne wanda suka gane kuskuren wasu azan bai kai musu in aka kai musu su ji tsoron Allah sai su kiyaye sai su gyara wani abin kuma sai su nesa da shi wani abin sai su san halin da al'umma take ci to wannan ne yake bayuwa zuwa ga haka nan kenan nasiha tana daga jigo na addini wannan shine babe kenan daga babo babe wanda yake na 42 kuma Imam al-Bukhari ya ambata mana al'amurra na imani wanda hamma Ibn Rajab yake fadin cewa cikin Fathul Bari nashi yake cewa kusan Imam al-Bukhari ya tattara dukkanin ababe waɗanda suke na ayyuka na imani shu'abul iman a cikin wannan kitabul iman nashi kusan duk ya tattara da wannan shu'abul iman kaza yana daga imani kumya tana daga imani aikata kaga haka yi ta za kulla mana babubbuka na abubuwan da yanki ne daga yankuna waɗanda suke na imani ashe imani bai takaita ba kawai a sallah ko azumi laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بآلهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم ال... وأولئك هم المتقون يأتي قد أفلح المؤمنون كما بخاري يأتي قد أفلح المؤمنون to kaga masu mi irin wannan siffar to ji abubuwan duk da aka sani duka suna daga abubuwa waɗanda suke da imani to sai ka takaita kawai akan cewa magana baki ce kada sai ka takaita kawai absawai kudurtawa ne kaɗai da zuciya sai ka takaita kawai absa sanin Allah ne in dai ka yarda akwai Allah shike to wannan shine abinda Bukhari ya ta kokarin raddi ga masu irin wannan aqidu ko kuma waɗanda suke fitar da imani aiki daga cikin imani ko kuma waɗanda ma suke kafurtar da wanda zai aikata wata kabira daga cikin kaba'ir su fidda shi daga da'ira ta musulunci duka gabaki da saboda haka iya da kyau komawa mu zuwa ga asalin kenan aljami don karanta waɗannan babubbuka kin ta hanyar tarjamansu za mu fitar da kenan waɗannan fa'idori ke insha Allah sati wanda yake na gaba kenan tun da sallah ne sai mu huta in yi so kenan na bayan sun duban da ta sallah kawai za mu dora insha Allah zai zama kenan na sallah ne muka tsallake za mu tashi kuma kitabul ilm kenan a daidai an yi da wancan kitabul iman za kuma shiga kitabul ilm bi idinillahi ta'ala abinda muka yi daidai Allah tsara mu lada kuma sai mu yi kokarin kenan raya kwanukan mu masu albarka tun da dawon makaratu ma sun tuni kwanuka din sun zama sun huda kenan mu yi kokarin raya su da dukkanin abubuwan da Allah yake so ya yarda da su daidai da karanta wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiki dan kadan wanda yake bisa sunna yafi mai yawa wanda za a yi shi a bisa bid'a da kuma jahilci da kuma halin rashin sani Allah baya ba da ladan cikin abin da aka yi shi kan jahilci ko da shakka ko kuma a bisa bid'a duka waɗannan ababe ba karɓaku bane wurin ubangiji abinda Allah yake karba abinda aka yi bisa yaqini a bisa sunna tare kuma da ikhlasi a cikin shi Allah subhanahu wataala ya karbi na gartattun ayyukan mu ya gafarta zunuban mu ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi abinda muka wadi daidai Allah tsara mu ladan abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana sannan kuma ya sanar da mu abinda yake daidai Allah albarkaci neman ilimin mu ya albarkaci rayuwar mu ubangi ya arzuta mana karshe na gari ya rabbal alamin wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik